أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون تمام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan ramadan hijira 1447 daidai da ranar 25 ga watan biyu miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dude jere kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul tauba tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 36 yau za mu tashi aya na 37 zuwa abun da Allah ya so farkon aya na 37 a cikin wannan sura shine faɗin Allah madaukakin sarki innaman nasi'u ziyadatu fil kufr innaman nasi'u ziyadatu fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah subhanahu wataala bayan ya labarta mana wasu daga cikin halaye na mushrikai na daga ɗabi'unsu na canza addini a bisa son zuciyarsu kuma wanda haka ɗabi'a take ga masu son zuciya abu na addini kullum suna ƙoƙarin su yi nasu ne to cikin wannan maganar sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da wannan ayar cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr lalle wannan jinkiri da ke faruwa a cikin watanni na Allah a watannin nan goma sha biyu da ake jinkirta wani wata a kawo wani wata a madadinsa ziyaratun fil kufr wannan ƙari ne akan kafirci ma'ana kafirai sun ƙara kafirci akan kafirci da suke da shi yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da waɗanda suka kafirce ne da yin hakan wannan jinkirin an karanta shi da yudallu akwai ƙira'a da ta zo da yudillu ko kuma yadillu bi kasari dad wa bi fatiha ko kuma yudallu Allah madaukin sarki ya mana jagora idan mun karanta shi da yudallu ai ash-shaytanu huwa alladhi yudillu alladhina kafaru shedan yana batar da waɗanda suka kafirci daga bin tafarkin Allah Allah yake cewa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman sukan halasta watan da Allah ya haramta a wani shekara su kuma halasta shi a wata shekara kenan wani shekara su haramta shi wani shekara su halasta shi wani shekara su ce ya halasta a yage cikinsa saboda biyan bukatu irin nasu wani shekara kuma su ce baya halasta Allah ya hana malamai suka ce wannan abin ya yi faruwa a cikin watan muharram sun yi canza wannan safar muharram safar muharram canji a nan ya yi faruwa wani lokaci sai su ce a'a shi safar shine zai zama a matsayin muharram wani shekara su ce a'a muharram yana na inda yake safar ma yana na inda yake ka kuma tare ma mun yi ishara in za su yi wannan abin ba ka za su yi ba suna amfani da lokacin da ya dace ne su yi wannan sukan yi amfani da lokacin hajji kowa ya zo sai wani ya tashi ce to ku saurara ku ji abin da aka zartar shekara mai zuwa mun mai da safar a madadin muharram ko kuma mun dawo da muharram a matsayinsa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman sukan halasta watan da Allah ya haramta a wani shekara wani shekara su mai da shi wata mai alfarma kamar yadda Allah ya haramta a yaki a cikinsa me yasa suke yin wannan liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan ya dace da adadin watanni masu alfarma wanda Allah ya haramta a yaki a cikinsa kamar yadda Allah ya haramta ce watanni guda hudu to su ma sun yadda watanni hudun nan masu alfarma ne to ba su cewa a shekara za a samu wata biyar ko uku a duk shekara su ma suna haramta watanni hudu kamar yadda Allah ya haramta amma a lissahi irin nasu sai su canza daga lissahi irin na Allah subhanahu wataala Allah ya ce wallahu la yahdi al kafirin Allah baya shirye da mutane kafirai inda suka doge akan kafircin su Allah ya mun jagora kun ga idan muka kalli wannan aya karo na biyu fuska na farko kafin mu dawo bayani akan qira'at da aka samu bambance-bambance a cikin ayar bari mu doki ayar duba da kuma la'akari da tambihin da ya kamata mu yi game da wannan aya inna hadhihi aya wannan aya abinda take muna ina fiha tanbihun ala anna al-ada allati tukhalifu shar'a Allah yajibu tarfuha duk al'ada ta mutane komi yadda suke ganin tana burge su in ta saba wa addinin Allah to wajibi ne a yada wannan al'ada a yi aiki da abin da yake na shari'a ne idan ga addini ga al'ada duka aka yi aiki da su amma a ina in ba a samu saɓani al'ada ta zo ba ta saba mu addini ba to sai a aiki da ita amma idan ga al'ada ga addini addini ya ce ai kaza sai al'ada ta zo ta saba wa addini to akan aji al'ada ne a aiki da addini duk al'adar da ta ci karo da shari'a watsi ake yi da ita kuma watsi da ita dole ne dole sai an kula kuma wala qimatalha ba ta da wani daraja matuƙar ta saba ma addini a ina fi mizanin shari a ma'auni na addini kuma fi mizanin lai a ma'auni na Allah al'ada ba a la'akari da ita matuƙar ta saba ma addini shi yasa ku dibi wannan ayar da kyau almushriku na gayyaru hukum Allah mushrikai sun saba hukuncin Allah ga abin da Allah ya hukunta cewa watanni nan tun da ya sammai da kasai ga matsayinsu amma sai suka zo suka canza wannan hukunci nasu wa bayyaru al'azman suka canza lokuta watan sha ɗaya sai su mai da shi watan sha biyu ko kuma watan sha biyu sai su mai da shi watan ɗaya shi yasa al'allama aminu sun ƙiƙi allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda da ya zo bayani akan wannan aya yace hadhihi al-aya dalilun ala anna kull man ittaba tashri'an ghayra tashri'in la fi at-tahlil aw at-tahrim fa innahu yakfur bidhalik wannan aya tana ƙara tabbatar mana da cewa duk wanda ya bi wani tsari wani hukunci aka shar'anta masa wani abu alhali wannan abun ba Allah ne ya shar'anta shi ba aka ce mai abu kaza halas ne ya yadda alhalin Allah bai halasta shi ba aka ce da shi abu kaza haramu ne yayin da alhalin Allah bai haramta shi ba yadda da hakan kafirci saboda me ra'ayin mutum bai cin karo da shari'a shari'a ita ce daidai a kullum ra'ayinka in ya kauce ma shari'a to shine ba daidai ba sai ka cika ra'ayinka ka ka bi shari'a Allah madaukakin sarki ya mu jagora sannan daga cikin tambihun da za mu yi a ƙarƙashin wannan aya kowa ya kula da kyau a lamari na addini akan bi son akan saki son zuciya ne a bi addini ba son zuciya ake bi ba ga abin da ranka yake so amma ga abin da Allah yake so ga abin da manzo Allah yake so to fa baka da zabi in dai kana son ka zamo nagari a gurin Allah zaka ajiye naka ne ka bi abin da manzo Allah ya umarni da shi wannan umarni ne na Allah Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka su dai mutane ba za su yi imani ba har sai sun hukuntar da kai a cikin abin da yake gudana a tsakaninsu mutane ba za su yi imani ba sai sun samu zuwa Allah ya zama alkali sa'an nan ba za su ji wani damuwa ba akan abin da ka hukunta kuma su miƙa wuya miƙa wani duk lokacin da aka ce abin bai shahe shi ba za ka ga yana jin daɗi amma abin ya shahe shi to an samu matsala kana son kai kaza sai a ce Allah ya hana to shikenan yanzu wani ko matsala ya samu ta addini kokarin yake dai a gyara mai ita ko da ba daidai ba ne don ta dace da sauran shi wannan ba addini ba ne وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Allah ya ce baya dacewa ga mu'mini mu'minai maza ko mu'minai mata idan Allah da mazan suka yi hukunta wani al'amari su zama suna da wani zaɓi nasu abinda za mu rufe da shi shine cewa ashirku fil hukmi ka shirku fil ibada wannan mun yi shi a ayar da take kafin wannan ka haɗa Allah da wani a wajen abun da aka hukunta kamar ka haɗa Allah ne da gunki wajen bauta misali akan haka wani ya halasta maka abu ka ɗauki abun a matsayin halas bayan Allah bai halasta shi ba wani ya haramta maka abu ka ɗauke shi a matsayin haram bayan Allah kuma bai haramta wannan abun ba to kamar ka riƙi wani gunki kana bauta ne da kai da wanda wanda ya wancan da wanda ya wanda duka ɗaya ne duk duk ɗaya ne kamar yadda muka mai ishara cewa yadda ake bauta ma malamai a zamanin da da yanzu sai malami ya ce ku yi kaza babu laifi kuma Allah ya hana manzon Allah ya hana in kuka yadda kuka yi to kun zamo bayan wa'innan malaman idan Allah subhanahu wata'ala ya ce kazan nan a yi shi sai wani malami ya ce a'a ba a yi kai yadda ka biye ma wannan malami a cikin abin da Allah ya hukunta kai kuma ka zaɓi hukuncin malam to kamar ka zama bawa ne ga malam da kai da wanda ke zuwa shi duka ma dodo ya bauta masa duka ɗaya ne ba wani bambanci shi yasa wannan karo na uku ne muna maimaita wannan magana saboda abu ne da ake ganin shi mai sauki kuma wallahi mai girma ne a halin yanzu mutane sukan yi ma malaman su biyayya fiye da yadda suke wa Allah da manzonsa biyayya wannan hatsari ne muna gani akwai malumman da za su zo suna magana saboda mabiyansu suna son su har mabiyan sun san malaman abin da suka faɗi ba daidai ba ne amma sun makale inda ai malamin su ne ai kowa malamin shi ne ya sani a al'amarin addini ba a wannan wallahi ku cire kada ka taɓa yadda ka bi malam bayan ya saki gaskiya wannan kuskure ne yana kan mutum ne ga halaka yana kan mutum ne ga halaka kun ga yanzu kowa ya ja daga masu ƙur'ani zalla sun ja daga mutanen sun ce mu ma duk abin da sun ka ce sai su ko ba haka bane masu shehinne masu mayar rawani su ma sun ja daga sun ce su ma ba su yadda a yi sai ko ba haka bane ƴan izala sun ja daga sun ce sai sunna su ma sun ce ba abin da su ba ko ba haka bane da ƴan wancan da ƴan wancan da ƴan wancan duk ba su ne abin la'akari ba abin la'akari shine kitabu was sunna abin la'akari wa ya dace da manzo Allah wa ya dace da maganar Allah su ne kawai abin la'akari duk wanda ka saurare shi kaga ya karkace ma maganar Allah da manzonsa in kana son ka kare lahiya aje shi ka rike sunna da alkur'ani shi kadai zaka rike ka tsira ko dan me zaka zama a gaban Allah wallahi ba ka tsira in ba ka rike manzon Allah da Allah bane ba wanda ya sai ya kubutar da kai wallahi babu shi da haka kada son zuciya ya dauke ka dan malam wane ba malamin ka bane shi hudu gaskiya ka kyayi gida ta wannan matsala ne kowane irin malami ne ya yi daidai shi ne naka in kuma ba yi daidai ba ka kyale shi ba naka ba shi ɗin ne mafita Allah madogin sarki ya mana jagora idan muka dawo muka kalli aya karo na biyu da Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr akwai wasu kalmomi daga cikin ayar wa'inda malumman ƙira'a wasu akwai alƙura akwai kuma maluman tafsiri wanda maluman ƙira'a sun yi sabani wajen karanta wannan wurare kalma na farko annasibu qaraha nafi'un fi riwayati warshin bitashdid bighairi hamza imamu nafi da yazo karanta innaman nasibu ya karanta shi ne bitashdid bighairi hamza sai ce innaman nasiyu innaman nasiyu shi bai zo da menene ba bai zo da bai zo da alhamza ba sai dai malamai na ganin annasibu da annasiyu duka lugha ce fasiha bagire na biyu da malam ya karanta muna a yanzu yudallu ko ba haka bane wannan shine kira'a na imam hafsin wa imam hamza wa imam al-kisa'i bina'an bina al-fi'l al-majhul yudallu an gina fi'li ne lil majhul anan kasa akwai bambanci tsakanin yadillu da yudillu da yudallu in ka karanta shi da yudallu ya zama wannan fi'ili ne mudari'i mabniyun lil majhul abinda zai zo a nan sai zama na ibul fa'il fal fa'ilu mahdhufun kenan sai dai a kaddara shi kenan nan yudallu قراءة إمام حفص حمزة الكسائي بمنين ببناء الفيل المجهول والمعنى أن الذين كفروا نائب مناب الفائل يذل به الذين منين كفروا كنا الذين كفروا سنة نائب الفائل أنا سيدا مفائلي أن يحسب أن كاون سيازمو أمر الإنشي سنن إمام يعقوب إمام يعقوب shi kadai ya karanta shi da yadillu bi fathil ya'i wa kasrid dadi yadillu yadillu ala anna alladhina kafaru fa'il sai zama alladhina kafaru shine fa'il yadillu bihi alladhina kafaru sai zama yadillu fi'li ne mudari wa baniyun ne bil ma'lum sai zama alladhi ismul mawsul su ma wancan kafaru sai zama to fi ilimari abin da ya an gane ko kafaru fi ilimari mabaniyon ala ala domi da tisalihi bi wabil jama'a almuhim da sai zama alladina kafaru humul fa'il humul fa'il kina yana da bambanci akwai bambanci tsakanin yadillu da yudallu mun yi bayani har a mahalli na li'irabi in ka ce yudallu to allazina kafaru shine na'ibul fa'il naba manabul fa'il amma idan ka karanta shi da yadillu sai zama allazina kafaru shine fa'ili sai zama yadillu fi'ili ne mabniyun lil ma'lum Allah madaukin sarki iya mana jagora kenan in ka ce da shi yadillu ya zama fi'ili ne fulafi kana iya karanta shi da yudillu yadillu da yudillu an fahimci hausa Allah mudokin sarki ya mun jagora in ka karanta shi da yudillu sai zama alfa'ilu huwa Allah ay yudillu Allah alladhina kafaru yudillu Allah alladhina kafaru kenan ya'un bi dhammiha fa yakunu alfa'il huwa Allah bi fathihi ya' يكون الذين كفروا هم الفائز بضم الياء وفتح الضاد يكون الفعل مبني للمجهول على أن الذين كفروا نائب الفائز to shi kenan wanda karatu saƙo ne wa'inda saƙon ya taya kansu sun ko sun san ko da so ake an fahimci hausa Allah ya samu da dace kenan yudillu qira'a ne na Imam Nafi da Ibn Kathir da Abi Amr da Ibn Amir da Imam Shu'ba duka haka suka karanta shi Allah madaukin sarki ya mai jagora kenan muna da qira'a guda uku yudallu yadillu yudillu in ka shiga to ka fita kanka ko ba gaba ne in ka karanta shi da yudallu to baka da fa'ili kana da na'ibul fa'il ne in ka karanta shi da yadillu kana da fa'ili amma fa'ilin nan sai da zama allazina kafaru kana iya karanta shi da menene yudillu ba yadillu ba yudillu sai zama Allahu al-fa'il fallahu allazi yudilluhum wuri na uku da aka yi saɓani wajen ƙira'a a cikin wannan aya liwa ɗi'u wa hiya ƙira'atul jumhur jumhurul ƙurra a haka suka karanta shi liwa ɗi'u don menene ai liwafi liwafi amma ƙara abu jafar wahadahu bi gairi hamza abu jafar ya karanta shi shi bai sa hamza ba cikin liwaɗu sai karanta shi liwaɗu liwaɗu kaga liwaɗu o shi ya cire hamza wannan kira shi kenan sai guri na menene guri na hudu da Allah subhanahu wataala yake cewa su'u a'malihim akwai hamza bi su'u a'malihim nan alhamza da ta kare da lafazi na so da kuma wadda ta fara da a'mal ko ba haka bane wannan kira'a akwai wanda ita ce kira ta jumhur akwai kuma wanda ya karanta shi bai menene bi takhfif su su wa amalihim su wa amalihim kun bayyana wasu ko su wa amalihim ya cire alhamza guda daya sai kawo madadinta Allah ya madaukin sarki ya muna jagora to shikenan Allah ya ce innaman nasi'u haka ne ko wa huwa masdar min al-fi'l al-thalathi duk da shi ma an yi saban annasihu din nan masdari ne fi'ilin nashi shin asalin shi sulati ne ko ruba'i ne kakkumanta cikin af'alil arbiyya akwai sulati mujarrad akwai ruba'i mujarrad akan iya samu kalma asalin fi'ili marinta ya zama imma sulati mujarrad wa imma ruba'i mujarrad to ita wannan kalma innaman nasi'u annasi'u masdari ne in muka ɗauki fi'ili madinsa fi'il madin dinsa zai zama to sulasi ne mujarrad ko kuma zai zama ruba'i ne mujarrad wasu malamai suka ce a'a fi'ilin nashi sulasi ne mujarrad asalin shi yana komawa ne daga nasa'a yansa'u nasi'a bi ma'ana akhara kina sai zama to fa nasi'u ala wajen fa'il bi ma'ana maf'ul mun sha maimaita wannan so da yawa kana samun kalma ta zo ala wajen fa'il bi ma'ana maf'ul me yasa ake son a bambanta wannan ku kalle ni da kyau fa'ilun so da yawa yakan iya zo ala sira min sirril mubalagha bismillah sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sai an ce mini arrahim sami alim duka wannan ala wajen fa'il siga ne min sigar mubalaga shi yasa a tafsirin shi ma fasara sa daban ne saboda shi ya kai makura wajen abin da ake sifanta shi da shi to shi yasa innaman nasi'u sai malamai suka ce annasi bi ma'ana maf'ul fa'il bi ma'ana maf'ul misalin wannan kana ya ce qatil bi ma'ana maqtul jarih bi ma'ana menene majruh kamar habib bi ma'ana mahbub ire-iren wa'annan suna da a cikin larabci wasu malamai suka ce a'a innaman nasi'u annasi'u asalin fi'ilinsa ruba'i ne mujarrad yana komawa ne daga ansa'a yunsi'u wa huwa ta'khir da sulasi ma an dauka sulasi ne mujarrad asalin fi'ili madinsa ko kuma ya zama ruba'i ne mujarrad asalin fi'ili madinsa duka din ka hade su suna komawa ne ga ma'ana guda shine at-ta'khir kina innaman nasi'u wannan jinkirin watanni da ake yi to ba daga Allah bane ziyadatun fil kufr kafircin kafirai ne yana ƙara musu kafirci ne kawai ƙari ne akan kafircin da suke akan shi Allah madaukin sarki ya mana jagora amin sai dai mun baro can wanga karatu da muke irin shi da ya kamata mu rinka yi to amma muna karatu ne na almajirai ba yan abin nan bane wanda zai kama muhi da haka ya kamata mu ɗauko duk aya mu yi ta haka to amma lokaci da yana zuwa wata rana muna kai can ko ba haka bane insha Allah shi yasa mukan dan diba mu dan cicciro kadan kadan yadda zai dace da mu Allah kai mana jagoran amin اختلف العلماء في أول من فعل ذلك sai dai abin tambaya ti wanga canji na zamani wani na ya fara yin shi Mm.
a mutanen duniya shi Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani tunda Allah ya sammai da kasai ramadan yana na a matsayin shi na ramadan ba yanzu ne ya zama ramadan ba fa ba yanzu ne ya zama yadda yake ba tun kafin Allah ya yi duniya an tsara yau da muke ciki tana daga cikin rana ta takwas ga watan ramadana ba yau na ta zama takwas ga watan ramadana tun da Allah ya yi duniya haka ma ramadana mai zuwa to kafirai da suka zo sai suka canza wannan to shine malamai suka yi sabani wani na ya fara yin wannan abin wannan canji duk da yake ba a tsaya akan matsaya guda ba malama kowa ya kawo abin da ya kawo game da faro wannan wasu malamai suka ce wanda ya fara yin wannan abin shine amru bin luhai al-khuzai amru bin luhai al-khuzai wanda shi amru bin Lu- luhai din nan shugaba ne a makka fil jahiliya kenan tun kafin zuwa musulunci su ne shugabanni abinda sun ka yanka ko ba ko ba an buci sunan komai ba sai an ci an fahimci hausa an ce shine farkon wanda ya canza addini annabi ibrahim da mutane suna kan addini na annabi ibrahim shi wannan amru shi ya fara canza shi shine mutumin farko da ya fara ɗauko gumki daga sham ya zo daga shi ya zo da shi makka gumki na farko da aka zo da shi makka shine hubal shi ya zo da shi shugaba ne a wancan lokaci kuma ya shahara da kyauta da kyautatawa in yi magana ana sauraron shi shi sa kaga shugabanci yana da tasiri musamman in shugaba ya haɗu da abu biyu zuwa uku shugabancin shi yana tasiri na ɗaya shugaba ya zama ba talaka ba na biyu kuma ya zama mai basuwa to irin wannan shugaba shugabancin shi yana tasiri amma kaga shugaba talaka Allah ya sauke Allah ya raba mu da talauci kaga do an amshe ko ya ce abin ko bai sannan shugaba marowaci shi ma matsala ne a shugabanci amma in Allah ya taimaki mutum ya zama shugaba a cikin al'umma yana badawa kuma yana da shi shugabancin shi yana tasiri to su su amru bin lahi kamar irin wa'annan ne suna da tasiri a cikin mutanensu lokacin da ya tahiya a sham yaga suna wannan ibada sai ce ah mu ma a ba mu je garin mu da shi da ya je sai ya kawo musu ya ce musu ga wani abu na zo muku da shi shikenan sai su karba aka fara bauta gumaka shi a ganin shi ya kyautata musu ne amma ya yi barna ya bata addini ya bata addini shi yasa shugabanni da yawa sukan hana mutane shiga addini na kwarai sakamakon wani ga abubuwa guda biyu yau in Allah ya sama ka zama malam Allah ya hore ma ga malanta ga kuɗi kuma kana basuwa to magana ka fita da ta sai ta yi wahala in Allah ya jarabe ka ka zama malam mai kokakkar riga kana wa'azi ana cewa in Allah sarki malama ne wala wani kana wa'azi yana kallon rigar ka gani Allah ya sauka mana Amin mana, amin.
to da ya zo ya lalata musu addini an ce shi ya zo ya fara kawo sa'iba wasila am abinda mun karanta a cikin suratul ma'ida wai na abubuwa duk shi ya saka su a ciki ya kawo abubuwa na barna da yawa a cikin addinin musulunci amma wannan ya yi cikin jahilci ya zame masa uzuri bai zame masa uzuri ba har sai da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari a hadisi ingantacce daga abi huraira Allah mu dogin sarki ya kara masa ya dace manzo Allah ya ce na yi mafarki ko mafarki annabawa gaskiya ne manzala ya ce ra'aitu amr bin amir al-khuzai ya jurru asabahu finnar ya ce an gwada mini wan gabawan Allah wanda ya bata addinin larabawa na gan shi an nuna min shi yana jan hanjinsa a cikin wuta mana an shigar da shi wuta an hito da hanjinsa an zuba saman wuta yana jan su wuta tana kona shi shi azaba da za a yi masa kenan Allah la ya mutu fiya wala ya baya mutuwa bai rayuwa yanzu da zaka hito da hanjin mutum a waje in an yi rashin sa'a yayi sati ɗaya ko biyu ba a kula da shi ba yana ya mutuwa amma ban da lahira lahira ba a mutuwa da ka mutu shi kenan to shi irin azabar shi kenan kuma ku kula da kyau jama'a a jahiliya ya wannan abu to mu da an kawo mana aya an kawo mana hadisi sai ka mirɗe ka bi son zuciyarka ka ƙibin maganar manzon Allah ka ƙibin maganar alƙur'ani ka ƙibi akwai matsala kenan taka ta hai tsanani dan haka mu kiyaye alamarin addini dan Allah mu sanya mu ruwan kan mu ruwan sanyi dan nan take zahi kuma wallahi ba gurin zahi bane nan hankali ake son aiki da shi kullun ka rinka dubawa ne da nake sauraron wa'azinsa akan me yake kira yana kira ne akan kitabu sunna to malami ne ka bi shi malam wane akan me yake kira malam wane yana kira ne akan kare kungiyarsa to wallahi ka kiyaye yana kanka ga halaka addini bai san wata kungiya ba Allah musulunci ya sani inna dina inda Allah islam إن الدين عند الله الإسلام Allah ya ce addini a gurin Allah wanda za a yi mutum hukunci da shi a lahira shi ne musulunci wanda kuma ya yi wani abu ba musulunci ba Allah ba zai karba ba ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah ce wallahi duk wanda ya yi wani abu wanda ba addinin musulunci ba da Allah ana an bace izala an bace dariƙa an bace shi'a Allah in ka mutu ba dan shi'a ba ko ba dan dariƙa ba ko ba dan izala ba ba ba a yi ma wannan lissafi ba amma in ka mutu ba musulmi ba bane ya ci ka duk wanda ya sake ya mutu ya rike wani abu ba musulunci ba Allah ce wala ba za mu karba mai wannan aiki ba ko bi kyawun aikin shi kuma a ranar lahira Allah ya ce yana daga cikin masu asara wallahi ina faɗin wannan magana a cikin bakin ciki ba cikin ina so ba abinda aka sama mutanen mu a yanzu wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga wani idan ya kalle ka ba dan ɗariƙa ba shi yana ganin kamar ba ba cikakken mutum kake ba wani in ya kalle ka yaga kai ba dan izala bane yana kallon kai ba ma wani cikakken mutum kake ba wani in kowa gani yake wai kai in ba dan kunge shi kake ba kai ga kanan ma baka san abin da kake yi ba halaka ne mana Allah bai dora mu akan kungiyoyi ba Allah ya dora mu ne akan musulunci duk wani abu da zaka yi in musulunci ne shine Allah yake so إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
Allah ce wannan addini naku addini ne guda ɗaya shine musulunci ni kuma ne ubangijinku ku bauta mani
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون kaga matsala kenan matsala kenan kowa sai ya kama inda yake so kowa sai ya nashi shi to Allah ce za ku koma zuwa gare mu dan haka jama'a mu tashi da wannan aqida mu rike addini mu rike musulunci in har kan mutu sunanka musulmi baka da laifi a gurin Allah ai akwai wanda har sun mutu bayan dariƙa bane ko ba ka bane bayan izala bane wasu duk sun girme izala sun girme dariƙa sun girme shi'a sun girme alaƙatu an ƙwarari yi ko ba ga wani amma me Allah musu shaida da musulunci ya ba su aljanna amma sai yanzu mutum ya zo shi ce wai shi in dai ba ƙur'ani daidai ka bi ba kai ka halaka ba gaya mishi duk abin da ya dace da kitabu wa sunna shine hanyar mu mu shine aqida mu akan wanda muke kira ba ma inkari a ce kai dan kungiya kaza ne kaje zan duk kungiyar da zaka zama kazan amma ka tafi akan kitabu wa sunna a cikin 'yan izala akwai ahalus suna ko babu Akwai.
akwai ahalul bid'a a cikin 'yan izala ko babu Akwai.
a cikin 'yan ɗariƙa akwai ahalus suna ko babu Akwai.
akwai ahalul bid'a ko babu Akwai.
akwai wani za ka ga ɗan ɗariƙa ne wallahi ya yi ka ɗabbaka sunna Ƙwarai.
kuma sunan ƙungiyarsa ɗariƙa wani za ka ga ɗan izala na sun na ƙungiyar shi izala ahli sunna ne wani kuma za ka ga ɗan izala ne bid'a yake aikatawa kenan ba shi ne abin la'akari ba da kyautata mu kan mu zato mu yi kitabu wa sunna abinda Allah ya ce ayi ayi abinda manzo Allah ya ce ayi ayi abinda duk waɗannan ba su san da shi ba wallahi ba addini bane ko da kai إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله Allah ya ce duk waɗanda suka rarrabu su kowa ya kama tashi ƙungiya Allah ya ce kai ba ka cikin waɗannan sallallahu alaihi wasallam al'amarin ka menene al'amarin su yana ga gurin Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya mu jagora Amin.
jama'a mu dawo cikin wannan aya ayan nan dai tana gaya muna wanda ya sunnanta wannan mummunan ɗabi'a shine Amr bin Luhay a wurin wasu malamai wasu malamai suka ce a'a ai ba shi bane awwal man fa'ala dhalika rajulun yuqalu lahu qalammas mutumin da ya fara yin wannan shine wani mutum da ake ce da shi qalammas min fakhim min bani kinana yuqalu lahum banu fakhim suna nan a cikin laraba ana ce da su banu fakhim to shine ya fara yin wannan ya sunnanta wannan ko yaya ne dai wannan mugunyar ɗabi'a ce Allah subhanahu wataala baya son wannan Allah ya wani jagora shi yasa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari a cikin alkur'ani yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr lalle wannan jinkiri da ake samu na watanni a maida wata mai alfarma a matsayin watan da Allah ya halasta ko kuma a maida watan da Allah ya halasta a matsayin wata mai alfarma ziyadatun fil kufr wannan ƙari ne a cikin kafircin da suke akai mana dama kafirai ne su ne ƙarin kafirci akan kafircin su yudallu bihi alladhina kafaru shedan yakan batar da waɗanda suka kafirce da menene da wannan aikin da suke aikatawa ko kuma yadillu bihi alladhina kafaru kafirai suna bacewa sanadiyar wannan abun da yake ko kuma yudillu bihi alladhina kafaru Allah yakan batar da wanda su kafirci akan wannan abubuwan da suke yi yuhillu duk karatu ya haita ko ba haka bane kowace kira akai ga fassarar ka kuma fassarar ba guda ba Allah ya wani jagora shi yasa yake cewa yuhillunahu aman suna halasta shi wani shekara wani shekara kuma su menene to abin tambaya yuhillunahu ko ba haka bane damiri na hawan yana komawa ne zuwa ga menene wani wasu ce zuwa ga annasi suna halasta jinkirta watan a wani shekara wani shekara kuma su canza shi wa yuharrimunahu aman li yuwadi'u iddata ma harrama Allah don ya dace da adadin watannin da Allah ya haramta inda Allah ya haramta hudu ne su ma sai su zabe hudu su halatta su haramta amma sabani yadda Allah ya tsara Allah subhanahu wataala ya ce fa yuhillu ma harrama Allah sai su halasta abin da Allah ya haramta zuyyana lahum su'u amali an kawata musu munana ayyukansu ne wallahu la yahdi al kafirin Allah baya shiryar da mutane kafirai kenan na abin tambaya zuyyina lahum su'u a'malihim zuyyina mabniyyun lil majhul kenan laysuhumul fa'il min al muzayyin wa ya kawata musu wannan abin kenan zayyana lahum shaytan kenan shedan ne ya kawata musu wannan abu. haka shedan yake sai shi ta kawata ma abu kana gani nesa kusa alhalin kuma ba haka bane Allah ya mana jagora aya na gaba sai Allah ya ce ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Allah subhanahu wataala a wannan aya yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani malakum me ke damun ku menene al'amarin ku idza qila lakum infiru fil ardi fi sabilillah in aka ce ku hito ku yi gaugawa ku fito dan ɗaukaka addinin Allah ittaqaltum ila al-ard sai ku rinka yin nauyi a ƙasa ma'ana ku rinka ja baya ba ku yin gaugawa fitowa araditum bil hayati dunya shin yanzu ku kun yadda ne da rayuwar duniya min al akhirah akan rayuwar lahira fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil to ku sani fa dadin duniya in an hada shi da dadin lahira ba komai bane face abin da yake dan kadan ne Allah ya mana jagora in ka kalle wannan ayar tun daga nan har ƙarshen sura ayoyi suna bayani ne akan yakin tabuka ta fara da yakin tabuka kuma ta kare da yakin tabuka kaga muwa abinda muwafaqa ta alqur'ani qur'ani sura zaka ga da farkonta da ƙarshenta sukan dace da juna ta zo ta fara da yakin tabuka ana nan aka zo aka kawo mana ɗabi'u na mushrikai aka canza aka kawo mana aƙidodi na ahlul kitabi da munanan halayensu aka canza sai aka zo aka kawo mana mayagun ɗabi'u na kafirai mushrikai yanzu da aka kare to sai an ka dawo za a ciki surar da menene da bayani akan gazo ta tabuka Allah madaukakin sarki ya mun jagora kamo mantawa kullum muka zo muna ƙara shin hida gazo ta tabuka yaƙi ne wanda yake shine yaƙi na ƙarshe hiya akhir ghazwatin gazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ami tasi' min al-hijra shine yaƙi na ƙarshe da manzon Allah a shekara na tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka bane Allah madaukin sarki ya mu jagora kuma kamar yadda malumar tafsiri suka yi bayani أن هذه الآية نازلة في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك إن غزوة تبوك بنغري بنغري ne akwai bangaren shiri akwai bangaren da an kama hanya me ya faru da aka zo gurin yaƙi mai ya faru da aka ta yi yaƙi wanda aka bari gida mai ya faru an gane misali ko to yanzu mun haskaka yadda gazota ta buka ta kasance ashe da aka tahi akwai waɗanda suka zauna gida sun kaƙi tahiya su kuma kowa da matsayin shi wasu ba su da lahiya wasu uzuri ne wasu lahiyar su kalau wasu kuma munafikai ne wasu ba munafikai bane musulmai ne na kwarai amma ba su yi ba to za a zo a rarraba a rarraba a rarraba to shine sai Allah ya fara da wannan yake cewa me yasa in an kiraye ku ku zuwa yaƙi kuna ja da baya ba ku yin gaugawa fito Allah ya mu jagora kama manta lokacin da za a yaƙin tabuka lokacin zahiri ko ba ka wani kuma tahiya nesa ne wani ba karami ba don tsakanin tabuka da madina adarama yana ka kilo nawa
sai kuma la ai mun haɗi na naga ko kilo nawa mun kace ko an manta
ɗari da ishirin ai yahi yana kai daga nan zuwa kwanni da wani abu kuma ƙasa na za a tahiya kuma lokacin zahi wasu ko abin hawa babu babu abinci manzo Allah ya ce lalle a tai a tarbe su Allahu akbar kuma mutane da yawa mutum dubu talatin kuma an kai lokacin da gari ya yi daɗi inda manoma kaka ta yi ne ana yau ko gobe za a fara girbi manzo Allah ya ce a tai taboka kaga sai mai rabo ka tsaya imani an ce lokacin da dabino ya yi sanyi kana kwance ma ɗayan dabino na faɗo ma kana ci a nan kwance sai ka koshi ba za a ji a hito a sai yaƙi to shi yasa sai munafukai suka ware ganin al'amarin nan wasu a hankali Allah ya mana jagora amin malam
Allah subhanahu wataala ya mana jagora shi ta Allah ya ce malakum ay ayyu shay'in ma'ana wani irin abu ne ku mutane ya same ku da ana cakuto yaƙi kun ƙi tahiya idza qila lakum ai idza qala lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-mukhlasun idan manzo da sahabbai sun ce wa na ku to mu ce gurin yaƙi Allah yake cewa ba ku hito an ce infiru minan nu- minan nufra an-nufra wa huwa al'intikal mai makani ila makani shine mutum ya fito daga wani waje zuwa ga wani waje kun gane ko shine fi khiffatin wa sur'a ka hito cikin sauri an ka ci wani hito da ka fito da sauri sai a ce a na fara fulan a ma'ana wane ya fito cikin gaugawa kenan ke sa wani guri Allah ya ce wallau ala adbarihim nufura sai su juya baya cikin gaugawa suna masu tafiya laraba suna cewa nafaratid daba ai idan kharajat musri'a in ta fita da gaugawa da Allah ya ce fi sabilillah ku fito don ɗaukaka addinin Allah ai don jihadi na addinin Allah don taimakon addinin Allah ittaqaltum ittaqaltum Allah ma haka ne ko haka ne ba wannan kalma asalin wannan kalma asluha tathaqaltum tathaqaltum ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah ittaqaltum kalmar ittaqaltum asalin kalma shine tathaqaltum abin da yake faruwa uhida fi kalamil ard anna al fi'la idha kana ala wadani tafa'ala aw tafa'ala abunda aka sani a yare na larabci idan kalma ta zo akan wazani na tafa'ala ko tafa'ala وقد تتابعت حروفه متشابهة كم حرفا سنزو سني كما دجنا فإنه يدغم بعضها في بعض to ana shigar da wani a cikin wani gane ko summa yu'ta bi hamzatil wasli litashil sai a ƙara mai hamzatul wasli dan a sauƙaƙa shi a samu ya motsa libtida'i bis sakin saboda idan an ka game su to zai zama na farkon ma yana da ɗauri to sai a zo da hamzatul wasli a haɗa shi wa huwa fil qur'ani kathir irin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani kamar yadda Allah yake cewa a wani guri faddara'atun fiha faddara'atun ai tadara'atun fatadara'atun fatadara'atun sun yi kusa da juna sai an ce faddara'atun fiha kamar yadda Allah ya ce wa zayyanat ai tazayyanat wani guri Allah subhanahu wa ta'ala wurare ne suna da dama a cikin alkur'ani mai girma da suke nuna muna irin waɗannan abubuwan allah maɗaukin sarki ya muna jagora ina ganin alarma kan ayar na zamu tsaya lokaci sara minti nawa minti uku ya sauro gobe allah kare mu haɗu a tabuka insha allah yana da kyau gaskiya abin da ya shafi matsala na yakin tabuka ka sami haske a kan shi saboda yaƙi ne na ƙarshe wa'innan ɗabi'u na wa'innan mutane sun taho hayyau har gobe har duniya ta naɗe masu ƙoƙari don Allah suna nan munafukai suna nan wa'inda su ba munafukai ba ne babu ruwansu suna nan duk ya kamata ka san su ka bambanta sai ka san kai cikin wanne iri kake ko ba haka wani Allah ya mana jagora abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk